بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه منا درسي أتكن لتاف الهوى وأثره في الخلاف ساباني وتسن زوجيا لتاثير ساء وجن ساباني نا مالا آه عبد الله بن محمد الغنيمان جزاه الله خيرا wannan shi ne darasi na hudu a wannan safiya ta asabar 26 ga watan zulkada 1446 hijiriya daidai da 24 ga watan mayu miladiya 2025 za mu tashin da mara yake cewa kafiru minan nasu ya da'u ila an ya kuna sharikan lillahi ta'ala fi ba'atil amri wattiba'ihi bal watta'azim wa in kana la yastati'u an yusarriha bidhalika zaka samu da dama daga cikin mutane yana kira zuwa ga a sa shi ya zama abokin tarayyar ubangiji wajen da'a yana so a mai da'a kamar da ake wa Allah da'a yana so a mushi biyayya da ake wa Allah biyayya yana so a girmama shi kamar da girmama Allah ko da ba zai iya farta wannan zancen ba amma a zuciyarsa akwai mutane da dama wanda suke da irin wannan tunanin wa in kana la yasri wa an yusarha bi dhalika laki walakin hadha kaminun fi nafsi amma a cikin zuciyar mutum akwai wannan ɗabi'a wa haza gayatu zulmi wal jahl wannan shine tsantsar zalunci tsantsar jahilci kullu nafsin illa ma sha Allah fiha alal aqalli shu'batun min dalika kowane rai in ba Allah ne ya tsare ba tana da wani reshi wani dan gibaran haka wa illam yu'inillahu al-abda wa yahdihi in Allah bai yi ma bawa gamdakatar ya taimake shi ya shiryatar da shi ba shi ne kawai wannan ɗabi'a za ta bar tarayya da shi wa illa in bai samu wannan taimakon allon ba zahara zalika min nafsi za a ga haka tare da shi wa waka a fi ma waka a fihi iblisu wa fir'aunu bi hasabi qudratihi wa sultani zai auka cikin irin abin da iblis ya auka da irin abin da fir'auna ya auka amma gwargwadon abin da zai auka ciki din ya danganta da irin karfin da ya samu da irin mulkin da ya samu duk wanda bai samu mulki ba ko karfi ba za a ga haka tare da shi ba amma wanda ya samu zaka ga yana so ya mai da kanshi kamar wani Allah yanzu ka kalli dai misali mutane da yake cewa gwamnoni din nan in ka ji wani ya tafka wata magana ko ya nuna cewa shi shi ya isa sai ka ga yana ɗaukar siffa Allah ne yana sa wa kanshi ga sanan da yawa sun shayi ya nuna ba wanda ya isa a jiha sai shi duk wanda ma ya ce in Allah ma ya baka sai ya ga dama a baka ko gwamnati ta bada haka ce ko Allah ya kaddara a baka abu sai in shi ya ga dama idan giyar mulki ta ɗauki mutum ne baya faɗi to shine irin wannan nasibin na jabarutin fir'auna da iblis amma bai bayyana a tare da mutum sai ya samu dama daman mulki ko jagoranci in bai samu dama ba za ta bayyana gare shi ba Allah ya taimake shi wa qala ba'du salaf ma min nafsin illa wa fiha ma fi nafsi fir'auna ghayra anna fir'auna qadara fa azhara wa ghayruhu ajaza fa admara ci babu wani mutum sai ya zama yana da wani nasibi na irin tanan fir'auna alhamdulillah adikum rasulullahi sai dai fir'auna ya samu wata dama ne sai ya misusing dinta sauran mutane kuma ba su samu ba sai suka sai suka hakura wal aqilu idza ta'arrafa ala ahwalin nas mutum mai hankali in ya tsaya ya fahimci dabi'un mutane wa nazara fi akhbarin nas idan ya zama ya karanta labarin mutanen da suka gabata wajada anna kullu wahidin minhum yuridu nafsi an tuta'a zaka samu cewa kowane mutum ai yana so a mushi biyayya wa ta'abu yana so a ce ya daukaka bi hasabi halihi wa qudratihi da gwagwadon halinsa da ƙudurarsa فالنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانها دكان زكاتا سنة دا تاجي أذغا أمس تاجي دا سن دوككا da san shugabanci da gwargwadon inda suka samu kansu inda ya samu kanshi a cikin yan union to ana yake so ya zama shugaba wannan ba zai sa kuma ya ce yana so ya zama shugaban Najeriya ba dan ya san wannan ba ba zarafin shi bane inda ya samu kanshi a cikin 'yan daba a nan ma yana so ya zama shugaba ga 'yan daba ɗin nan yanzu ko bandit ɗin nan yawanci suke kashe kansu a kan rigimar shugabanci haka kalli ƙungiyoyin musulunci a kan rigimar shugabanci kalli mafi yawan rigingimin da ake tsakankanin mutane da ake cewa masu dawa ko malamai akan san shuhura akan wane yana jin haushin wane saboda wane ne yafi samun daukaka da sauransu to haka yan kasuwa to haka mata to haka yan makaranta haka alramomi duk inda kaje cikin mutane kowa yana so a ce shine a sama wannan dabi'a ce ta dan adam fatajidu ahaduhum ahaduhum yuwali man yuwafiquhu ala hawa sai ga mutum yana kaunar wanda yake san shi wanda suka dace akan san zuciyarsa yan siyasa misali su waye mutanen shi wanda suke goyon bayan shi wanda suke mishi campaign data boys din shi wanda suke mishi dan kalari zaga su yake rabawa babura da motoci su yake kaiwa aikin haji wanda kuma suka kishi zai iya kashe su ba wayu ahdi man yukhalifuhu fi hawa yana kuma jin haushin wanda ke saba mana shi son zuciya abinda mutum yake son yi idan wani ya ce a'a to wallahi wani ko dan gidansu ne sai ya maganin shi ko ɗan gidansu ne ko ƙanin shi ne wasu ɗaya ubansu ɗaya in ya ga cewa zai shiga tsakanin shi da abin da yake so zai iya kaure shi fa ma'abuduhu ma yuriduhu wa yahawahu to irin wannan shi za ga abin da yake so shine abin bautarsa abin da yake so shine abin bautarsa da haka in kana son irin wannan abin yanzu nan sai ku zama al'arwahu junudun mujallada in ba ka son irin wannan abin yanzu nan sai gaba ta haɗa ka rasa dalili haka 'yan kallon ƙwallo suke yi haka 'yan kasuwa suke haka ustazai suke yi haka likitoci haka kowa yake abinda mutum yake so to yana son nan da nan sai ya kaunaci wanda yake taya shi san wannan abu wanda yake ziga shi akan san wannan abu gaskiya ce ko ba gaskiya bace shi dai agon shi inda ka ziga shi to ka ka ka zama musu har ma sai ka ga mutane waɗanda za su dinga ziga wani akan abin da sun san ba gaskiya bane da za a ce musu to amma ya kamata ga mai gaskiya to ya muka iya abin da yake so kenan abin da yake so kenan da haka muke gaya mai cewa haka ne Allah ya ce a ra'aita manitta kada ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila shin kana ganin wanda ya dauki san ran shi ya zama abin bautarsa kai za ka zama wakilinsa faman wafaka hawahu wastama ali aqwalihi wattaba'ahu sara sadiqan lahu muqarraban minhu sai ga mutum duk wanda ya biye mai akan abin da yake so duk wanda wato ya zama yana bin irin maganganunsa yana saurara masa sai ya zama abokinsa ya zama makusanci gare shi ko wanda ko shawara ya kawo maka ya riga ya gama tsara ta abin da yake so kawai ka goyi bayan wannan abu to shine ka ba shi shawara kenan da zaran ka nuna wani abu aka san haka to shikenan an bata mata su suka fi kowa samun nasibi akan wannan mace a ɗabi'arta abin take so duk abin da ta gaya maka kawai ka saurara kuma ka goyi bayanta a kai to za ka ga in kana haka kai ne masoyinta kai ne makusancinta yanzu ta ce ya fi kowa fahimta ta ko kai malamin islamiyya ne ko kai saurayinta ne ko mijinta ne ko babanta in dai a ce duk abin da ta faɗa za ka na mata gaskiya ne an cutar da ke wallahi ba a kyauta miki ba kuma ta fi so sai ka saurara gaba ɗaya kaka yanke ta za ta fara gaya maka ko da ka kawo shawara ta kai baka magama jin labarin ba kana so ka faɗi ra'ayinka ka bari sai ka ji tukunna gaba ɗaya ka yi isgani to wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam in ka fahimta sai ku zauna lafiya da su ya ce wa in kana asiyan lillahi ta'ala sai ka ga mutum da shi da abin da yake so da wanda ke taya shi sun goyi bayan juna ko da akan saban Allah ne bal rubama wa in kana mushrikan kafira kaga mutum yana son wani ko da mushriki ne ko kafiri wa man lam yuwafiqhu wanda kuma bai yadda da shi ba fi ma ya hawahu abinda yake so yayi idan aka ki goyen baya kana aduwan shikenan zama abokin gabansa wayin kana min awliya illahi almuttaqina koda cikin mutanen kirki ne sai ai wani bai da kirki wani bai da bai kaza kaza wani mahassabi ne me yasa kawai saboda abinda kake so kai ya ce a wa tafawutu fi hadha bainan nasi kabirun amma kuma mutane suna da zarceceniya akan wannan fa kathir minan nasi minal muslimina yatlubuna ta'atuhum fi ghairihim wa in kana fi ta'atihim ma'asiyatan lillahi ta'ala akwai musulmai da yawa da suke neman wasu su musu da'a koda a cikin da'ar da wasu nan za su musu a cikin akwai saban Allah faman ata'uhum fi dhalika kana ahabba ilayhi wanda ya musu biyayya akan abin da suke so din nan shi suka fi so wa azza indahum mimman ata Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kuma ya fiye musu akan wanda yake biyayya Allah mutum ya kafa wasu dokoki ko ya sa wasu ka'idoji duk wanda ya yarda da shi akai to shine mutumin kirki waɗanda ba su yarda da shi ba akai ko da suna bin Allah to mutanen banza ne وكثير من الناس يكون في نفسه حب الرئاسة كامن لا يشعر به ko mutane da dama a cikin a cikin ransu akwai koyayyar wannan dabi'a ta fitinar san shugabanci amma su ba su san da ita ba yanda ka san wani ciwo da ba a riga an diagnosis din ka kai ba wa yakhfa alai sai zama kai ma baka san kana da ita ba fadlan an ghairihi ballantana wani wa indal muqtadiyat tazharu hadhihi alkawani sai aka samu yanayi sai su bayyana wanda ya za summiyat hadhihi ash-shahawatul khafiyya haka ake ce mata akwai ash-shahawatul khafiyya akwai ash-shahawatul zahira wato kamar yadda na kwatance mutum ne muna ganin shi mutumin kirki yana very enterprise very dedicated sai muga cewa wannan ya dace da a bashi wani shugabanci a lokacin madinuna baya so shi ba zai yi ba sawa'un shugabancin addini ne ko na kungiya ne ko na siyasa ne ko na gargajiya ko limanci ko me sai an bashi ya ga cewa yanzu fawa ta fado hannun shi executive fawa ta fado hannun shi kawai sai aga ya canza sai a to wannan abin ne ya bayyana sai a ganshi da hadama a ganshi da rashin imani a ganshi da san kai a ganshi da da abin nan wa iza batashtum batashtum jabbari aga baya saurara wa kowa kaga kaga babu abin da dame shi illa ya za a yi mulkin nan ya tabbata ya za a samu tazarci ya za a ce kowa dole sai ya yi da ra'ayin shi in bai da ra'ayin shi ba a batar da shi wallahi jama'a mutanen da suke rike da mukamai in ka san irin sirrin yadda mukami yake da cin rai ba za ka taba sani ban baka rike ba in baka rike mukami aka ce ga matsayi ba an baka wanda zai baka wata zai baka wasu wato privileges wasu damammaki da mutane ba sa iya samu ƙarfin faɗa aji ƙarfin doing and undoing inda kamar da muka kwatanta aka ce mutum sunan shi gwamna a Najeriya jama'a power da gwamna yake da ita ba Allah kada ya fi shi power fa jama'a wallahi ko shugaban kasa ce gwamna ya ga dama ya saurare shi a iya inda aka ce shine gwamnan jiha a wannan shekarun Allah kada ya fi ƙarfin shi to kuma za ga suna sun gane wannan ƙarfin kuma suna utilizing ɗinsa for their selfish interest to ba mutumin da zai so a ce ya rabu da wannan mukamin sai dai kawai don ba yadda ya iya dokar da ta kawo shi ita ta ce ga iyaka so da ka waye kaga ya haƙura daga yayi guda ɗaya kawai ce ya haƙura sai in kan da ƙarfin shi ya ƙare sannan ya gama guda biyun ma yana so dai sai dai ya saka wani wanda zai ci gaba da exercising wannan power min wara'i hijab to shi ma wannan nan me ke faruwa in ya gama iya tacewar shi ya zaɓi wanda yake ganin cewa wannan yaro na ne tana koma hannun yaron nashi sai wannan abin ya bayyana shi ba sai ga kai balan baka yi sababa yanzu ni ma ina da shi ma yana da wannan wannan boyayyen shahau sai ta bayyana shi za ga an fara wannan rigima tsakanin ex governor da da da incumbent kusan kowace jiha sai da aka wannan rigima to wannan matsalar ce to haka aka ba mutum limanci ya ga wani masallaci wanda masallacin yana da wani yanayi yana da wani ƙarfi yana da ƙarfin murya ko yana da ƙarfin congregation ko yana da ƙarfin financial return sai suka ga cewa yana ganin fa yanzu wannan wata dama ce to haka ɗan adam yake in ka ga bai yi wannan ba to bai samu dama bane qala shaddad ibn aus ya baqaya al-arab inna akhwafa ma akhafu alaykum ar-riya wash-shahwata al-khafiyya yace mafi girman abin da nake tsoratar muku ita ce riya da boyayyar sha'awa kila li abi dawud as-sijistani ma shahawatul khafiya aka ce me yake nufi da shahawatul khafiya qala hubbur ri'asa ce san shugabanci fa hiya khafiyatun takhfa 'ala an-nas wa qad takhfa 'ala sahibiha boyayyen abu ne a cikin zuciya mutane ba sa gani kai wanda ma yake da matsalar baya gani wato shi ma san da yake rantsewa da Allah bai san shugabancin da gaskiya lokacin baya so san da ba a bashi ba da yake tunanin idan an bashi zai yi adalci iya tunanin shi kenan iya tunanin shi zai iya gyara ƙasa iya tunanin shi zai iya kawo gyara bai san cewa wani bala'i ne a ɓoye ba tunda kaga annabin Allah da Allah ya bashi shugabanci sai da Allah ya mishi wannan tankiya ta musamman ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa sai da Allah ya mishi wannan tankiyar saboda abin da ke iya faruwa da shugabanni kalli irin irin yadda in ka bi tarihin emperors wato irin shugabanni da suka mallaki duniya irin yadda suka dinga jiji da kai sawa'un a cikinsu musulmansu da kafiransu musulmansu da kafiran kakanta tarihin sarakuna wanda suke da irin cikakken iko sun fi karfin duniya din nan sun yi yaki sun ci duniya za ga irin yadda suke exercising iko irin na fir'auna ko kwatankwacinsa da musulmansu da kafiransu duk sun yi wannan saboda in Allah ya ba mutum mulki to babu shakka ya ba shi jarabawa babba ta yadda zai za a gwada imanin shi wa min alamati zalika mahabbatu man yu'azzimuhu bi qabuli qawlihi aw al-istima'i lahu akthara min ghairihi da gaskiya abinda za a gane alaman mutum wanda yake da boyayyar sha'awar shugabanci shine kaga mutum baya girmama kowa sai wanda ke karban zancensa duk wanda in ya faɗi magana kowace irin a ci barkatece suna yadda to su yake so su yake kauna su yake girmamawa su ne mutanen shi ka kalla da kyau ka kula da wannan game da biya mutane ga mutum babu abin da ya hada shi da wani sai dan kawai yana goyon bayan shi zai ja shi a jiki babu kuma abin da yasa yake janye wani daga jikin shi sai dan baya yarda da ra'ayinsa wayin kana zalikal ghairu atwa'a lillahi wa atqa yaki wanda koda ya fi jin tsoron Allah bai so shi ba wa hadha yujadu kathiran hatta fi ahli al-ilm har cikin malamai akwai wannan cikin malamai kai ma bayyana cikin malamai za ga malami a cikin ɗaliban shi ko a cikin mabiyan shi ko a cikin sauran mutane su wane ne ya ja a jika su ne masu kawo mashi gulma don na mai cewa shi ya fi kowa ilimi da kuma duk abin da ya faɗa daidai ne ko ba daidai ba ne to kawai su ne mutane saura kuma kawai yana fata ma da za a wai gari duk sun mutu ma da daidai ne to wannan matsalar ce a jikin shi to irin wannan malamin ba daidai bane ka koyi ilimi a gurinsa domin yana daga cikin hadarin da mutane hanzu su sani ba shine babu yadda za a yi ka zauna gaban malami kai karatu sai ka ɗauki wani nasibi na cikin tunaninsa ko baka sani ba baya yiwuwa ko da a ce sanda kake zaune a wurinsa kana ganin ni ba na san irin abu kaza da yake yi to amma ba za ka san sanda za ka koyi wani abu cikin abubuwansa ba fatajidu ba'ada ahlil ilmi yuhibbu man yu'azzimuhu wa yuti'uhu za ga wani malami ne amma yana son wanda ke girmama shi wanda ke ziga shi wanda ke masa da'a duna man yu'azzimu man huwa nadhiruhu fil ilm amma kuma baya son waɗanda suke girmama wasu sa'anninsa a ilimi au afdala minhu ko wanda yafi shi wato iya ɗaliban shi iya masoyan shi iya fans din shi tunda yanzu malama suna da fans ko to iya su ne kawai mutane waɗanda ba shi suke saurare ba ko da ba ɗaliban shi bane ko da ba fans ɗin shi bane ko da su ɗaliban ilimi ne ko da suna da fahimta irin tashi to bai san su ko mu ƴan nan ne ko ƴan can ne ko mu ƴan kaza ne ko su wani ba namu bane wannan kaga yana bayyana sai a cikin mutane Allah ka tsare mu wa in kana ala manhajin wahid ko da suna kan manhaji ne ko da dukan mu ahlus sunna ko ƴan izala ko 'yan salafiya ko mu salafiya kaza ne su wani ai su 'yan bin wane ko su 'yan makaranta kaza ne ko 'yan gari kaza ne ko masu irin kaza ne ba ruwan shi da su zai ga irin tafai ɗaya ake karantawa irin manhaji ɗaya ake bi irin aƙida ɗaya ake iddi'ai amma kuma da arar rabu to wannan ɗabi'a ce a tare da mutanen wa inna ma tamayyaza bi qabuli qawlihi wa iktidai bihi akthara min ghairihi kawai abin da ya bambanta su shine wato ya cire su daga cikin jama'a shi saboda suna ansan maganar wani ko suna koyi da wani wa in kana zalikal ghairu akthar ba'atan lillahi koda wancan da suke bidin yafi shi bidin Allah wa rubbama abghada man yusharikuhu fil ilm ka iya samun malami ma yana kin jinin wanda suke da tarayya akan ilimi walittiba ko wanda suke da tarayya akan mabiya hasadan wa bagaya shi malami ne ya da ɗalibansa. wani malami yana ɗaliban shi amma yana jin haushin wancan kuma yana bin kantawa ɗaya irin intima'insu ɗaya irin mazhabinsu ɗaya amma yana jin haushin shi saboda dan me yasa shi ma yake da ɗalibai da masu saurare ko da masoya wallahi da ka san a cikin al'umma me yake wannan magana har sai ka ce ma wai to larabawa ma sa da irin wannan matsala kamar da muke da ita ne da na kan tantaba haka na ce wai to a maka ma akwai wannan matsalan ne wallahi ne wannan tunanin har sai buga wani wani ustadu waya na ce wai su ma larabawa da muke ganin su kamar duka kannan sahabbai ne da jikokinsu wasu masu adirar matsalolin da muke da su ne Allah ya kyauta ka fi ilil yahudi lamma ba aka Allah Muhammadin sallallahu Alaihi wasallama ya duwu ila mitli ma da ilaihi Musa haka yahudawa suka yi yayin da Allah ya ko annabi sallallahu Alaihi wasallama ya zo yana irin wa'azin da annabi Musa yake yi kafaru bihi wa abgadu sai suka kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallama suka kishi a zuciyarsu qala allah ta'ala sai allah ya ce wa idza qil lahum aminu bima anzala allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahu da aka ce ku zo ku yi imani da abinda Allah ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce a mu ba ruwanmu wannan ba na makarantar mu bane mu kawai iya abinda malaman mu suka faɗa shi muka sani mu kawai za mu yi imani da abinda aka saukar mana mun kafirce wa duk abinda ba wannan ba sai Allah ya ce huwa al-haqqu wanda suka kafirce wannan kuma gaskiya ce musaddiqan limama'ahu wanda yake ƙara gasgata abinda aka aka aka abin nan dinsu aka aiko musu ce ni ba zan saurari katun kowa ba sai wani wanda ba na wani na ba kuma irin shi ne kuma duka irin manhabin ne ko aqida ce ake kanta a ni iya malamin mu kawai wani mu ba ma jin ba ma sauraron kowa wannan ba dan makarantar mu bane wannan ba dan garin mu bane wannan ba dan kabilan mu bane wannan dan suwa ne da irin wannan malamai suke haifar da irin wannan da irin tarbiyyar da suka kafawa ɗalibansu Allah ya ji kamal albani zariya namu yana daga cikin malamai da zaka yaba mishi akan Allah ya taimake shi zuciyar shi ba ta kin duk wani malami so da dama akwai malaman da mu ba ma san shi ba san su ma sai a bakin shi shi ne ce ku je ku saurari wani wani ai malami ne ya san abin da yake ku saurare shi to haka ya kamata ka zama kana ɗalibin ilimi ka zama zuciyarka a buɗe take ga duk wanda ya ambaci gaskiya ka saurare shi kar ka zama kana wato da wasu ƙa'idoji na gari ko ƙabila ko wasu intima'at na ƙungiyoyi ko na yanayin mutane da su kake hukunta mutane karka zama haka za ka yi asara da yawa kuma zuciya ka ba ta lalace malin sake cewa sun makad ya hasulu min man haza wasu zulmun wa udwanu to wanda yake da wannan siffar ba dole kuma ya tsaya iya hakan ba ta yi kuma ya tsallaka ya zama ya yi zalunci ya yi ta'addanci liman khalafahu fi hawahu ya zalunci wanda ya saba mushi a cikin sarrin shi auru ba ma liman kama bi ba'adi ma yuhibbu ma yajibu alaihi Allah ma yajibu alaihi lillahi min nashr ilmin aw da'watin ila Allah ta'ala ko kuma ya cutar da wani wanda yake aikata irin sashen abin da yake aikatawa shi yana da'awa yana wa'azi idan kuma ya ga wannan da'awa yana wa'azi kuma sai cutar da shi fayaƙin fi wajihi sai ya tunkare shi saddan anil haƙƙi ya tare gaskiya au mulbisan alhaqqa bil batil ko ya cakuɗa gaskiya da ƙarya ka fi'il ulama il yahud kamar yadda malaman yahudawa suka yi mutum ne mai wa'azi mai da'awa sai kuma ya ga wani mai wa'azi mai da'awa sai kuma ya yi kokarin ya bata wannan nabiyin yana mutane cewa wannan ba dan Allah yake ba wannan bai san abin da ya kamata ya sani ba a hana shi kuma ba komai bane saboda ya saba wani son zuciyarsa kawai Allah ya bada labarin Yahudawa da yace ya ahlul kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun me yasa kuke cakuda gaskiya da ƙarya sanadiya haka ku boye gaskiya kuna sani thumma tajiduhu yarmi man khalafahu bil alqabil makruha al-munaffira daga nan kuma sai ya tsallaka zuwa jifan duk wanda ya saba masa da laƙubba marasa daɗi wanda za su kore mutumin daga mutane su so shi sa mashi mummunan laƙari allati tukhalifu amrallahi wa rasuli wanda zai saba wa umarnin Allah da manzansa ibtiga at-tafruqati wa ibtiga al-fitna dan raba kan mutanen jawo fitina ce ai kaza ne shi ai masu kaza ne ai ɗan iri kaza ne za a kira shi da wani lakabi wanda da zarar an faɗi lakabin sai mutane su kyamaci abin da yake tare da shi za a ce ‘yan taratsi ne ‘yan naga hadisi ne ai ‘yan kaza ne su ‘yan gari kaza ne ko ‘yan ƙabila kaza ne ko ‘yan bin bayan wana kaza ne duk wannan wanda zai zama da an ambaci haka to shi kenan sai mutane sai su kyamaci wannan tafarkin وهو في ذلك يزعم انه مصلح ودافع للفساد kuma san da yake yin wannan duk wannan barnar da yake yi yana tunanin wai gyara yake yi kuma yana tura banda ne kama qala Allah ta'ala an fir'aun fir'auna yace zaruni aqtul Musa wal yad'u rabba ku bari in kashe Musa in ya isa ya kira Allah sa inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhira fil ardi al fasada ina tsoron kai ya canza muku addini ko kai kawo barna alalin abin da yake yi shi fir'auna shine ainul fasad wa huwa yaz'umu annahu huwa al-muslihu wal muhafizu ala ad-din yana tunanin wai shine mai gyara shine mai kiyaye addini al-harisu lahu mai gadin addini min at-taghayyur wa tabdil kar a canza kar a bata wa amma Musa fa innahu mimman yas'a li taghayyur ad-din wal fasadi fil ard yana kuma cewa annabi Musa shine zai kawo barna a bayan kasa ولهذا وهكذا تقلب الحقائق لدى أهل الأهواء فهكا مصر يقول سكي تشنزى الأمر ومبتغي العلو في الأرض لما سسن أوكاكا أباين كسا فيشبه المفسد مسلحا mabarnaci shine mai gyara a wurin su wal muslihu haqqan wanda kuma da gaske gyaran yake ladaihin mufsidan abun su mabarnaci wal kufru billahi wa munaza'atuhu sultanuhu dinan yajibu an yuhma wa yusal yace a da kuma kafircewa Allah da da jayayya da, da girman Allah a wurinsu shine addini wanda ya zama wajibi a kiyaye shi a tsare shi wa dinullahi yu'tabaru taghyiran lid-dini wa tabdilan lil-haqq a wurinsu kuma addinin Allah shine canza gaskiya wanda ya kawo gaskiya shi za a ce ya canza addini wanda ya zo da barna a ce ya kawo gyara fata jidu ha'ula'i yusannifuna nasa hasba ahwa'ihim su ne za ga suna yi wa mutane tasnifi suna sa musu sunaye da kungiyoyi da kaza fa hadha ikhwani dan cewa na dan ikhwan ne shine irin laqaba wa hadha wa zaka salafi dan cewa wani dan salafiya ne wal akharu taglibi tabligi wannan kuma a ce dan tabligi ne والثاني سروري ko a ce dan saruriya ne au khawanji ko a ce ba khawanje dir wannan sunaye ce dan izalar jos ne dan izalar kaduna ne ai dan albani ne ai dan salafiyar kano ne ai dan makaranta kaza ne dir wannan laquba ana yin su ne dan ai batanci me ko a basha madan shi na sunan shi musulmi ahlus sunna amma sai an kawo wani lakabi da za a bata mutum wanda wani lakabin ma kai wala baka taba sanin shi baka ma san meye ma'anar shi baka san meye intimarin shi wani lokaci zamu je wa'azi Niger haka wani yayi wani audio ni sai daga baya ma naji audio ya aika wa da yan Niger wai ka a bari mu shigo mai wa'azi wai mu yan saruriya ne ni wala ba ma san meye saruriya ba lokaci ni wala ba ma san ta ba wai meye saruriya ne ta dariya da da aka kunna mun audio wai asgar da ni da mai shago kuma lokacin ma ba da mai shagon zamu je ba wai kar a saki abin mu mai wa'azi a a Nijar saboda mu yan saruriya ne kuma ba mu da aiki in banda kare ra'ayoyin mal albani nace iko Allah ni kuma ana ana cewa ni mai saba ra'ayin mal albani ga wani kuma can ya ce wai kai aiki na shine kare ra'ayin mal albani da ka a saki a saurare ni to kaga dirin wannan abin da ma kai baka taba sani ba wallahi ni ban har yanzu ban taba karanta wani abu da zai sa na fahimci me ake nufi da saruriya ba illa abin da nake ji a bakin mutane har yau ba ruwana da su ni ba san soyayya saruriya ba ruwana da su to haka zaka ji ana irin wannan a ce ai dan kaza ne ko me kaza ne ko wanda yake kaza ne duk dan a batan a bata mutane ko dan a hana a saurare su wannan duka yana cikin abin nan nasarrai wa haka za asma'un ma anzalallahu biha min sultani da sunaye ire-iren waɗannan da Allah bai aiko da hujja a kansu ba walaysat fi dinil muslimina wanda kuma ba su cikin addinin musulmai bal hiya min dinil jahiliyyati suna cikin addinin jahiliya wa muda'atin lil asabiyyati wat tafruqa wanda kuma suke jawo wato ba abinda suke jawowa illa banda kabilanci da rarraba kan mutane bari mu saurara a wannan insha Allah mu sake juya kasa din mun basu minti 30 30 ne saboda sun fi dadin wato amfana da su daga baya insha Allah sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah